إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahlu sunna al jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha shidda ga wata na zulqa'ada hijira shekara 438 wanda ya dace da takwas ga watan takwas shekara 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na 111 cikin littayi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz za mu yi darasi na 111 insha Allah za mu tashi mas'ala ta goma daga cikin haƙoƙin miji akan matar shi ya ce wa min haƙƙin zauja ala zaujatihi an tarda bil yasir wa an taqana bil mawjud ɗaya daga cikin haƙƙin miji akan matar shi ta yarda da ɗan kaɗan balgwadon ƙarfin shi wa taƙa na abin moju ta dangana da abin da aka samu wa Allah tukallifahu minan nafaqati ma la yutiq kar ta ɗaurawa mai gidanta abin da ba zai iya ba yace domin faƙar ƙala ta'ala liyunfik zu sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا Allah subhanahu ya yi wannan maganar cewa mace ta yarda da ɗan kaɗan ta dangana da abin da aka samu kata ɗorawa miji abin da ya ƙarye shi ya kawo hujja da fatar Allah subhanahu wa ta'ala cikin sautu talaka ta bakwai fatar Allah subhanahu wata'ala da yin fi sa'atin min sa'ati cewa mai wadata ya bada daga daidai abinda Allah ya bashi kira mai wadata ya bada a wadace wanda Allah horewa ya yi abu na masu wadata kai ya kauro ya yi ma'ana ya matsi hannu wa man kudura alayhi rizquhu wanda aka kumtatawa wanda babu abin hannun sai dan kadan to shi ma falyunfik mimma atahu Allah ya ciyas daidai da abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma rai abin da bai bata ba abin da aka baka shi aka ce ka bada ba a baka hali ba na masu wadata ba dora ma hidima ta masu wadata kuma magana kumci sai ja'alullahu ba'da usri yusra Allah zai sanya wadata ko yalwa bayan kumci wannan yan wasu dan da yawa mata kan jefa maza cikin mushkila wasu kan sa namiji ya ci bashi wasu kan sa namiji ya ci kudin mutane idan ma'aikaci ne ko kuwa dan kasuwa ne su dora mai diyyar da ta haikarin shi a waye gari a yi uwa kwance aka ce da ya kwance a yi guzuma kenan da yawa mata su kan jefa maza cikin problem cikin matsala ta hinkarin abin da allah ya baka yanzu dai kenan wannan abu na goma kenan ka dora mai abin da ya gani shi wa min haqqi zawji ala zawjatihi an tuhsana al-qiyam ala tarbiyati awladiha minhu fi sabr fala taqdab ala awladiha amama ولا تدعو عليهم ولا تسبهم فإن ذلك قد يؤذي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤذي مرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من حور من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا wannan ruwaya imam tirmidhi ya rubuta yayi magana daga cikin haƙƙi na mace namiji akan mace haƙƙi na wasa kenan ya zamanto an to sana qiyam ala tarbiyat auladiha min ta kyauta ta tarbiyyar iya da suka samu da wannan miji da ya kokarin baki iyawarta wajen kulawa da tarbiyyar diyanta kuma kinan ki sabar ta yi haƙuri cikin tarbiyyarsu falata ƙadab kuma kar ta yi haƙuri ala auladiha min amamahu kar ta rika fushi a gaban mai gida ta yi fushi da yara don ta rika faɗin bakan magana tana zagin su don akwai wani abalmana suke huye suna yi da yaran amma don mai riya san da mai gidan ake yara ake wa faɗa amma mai an san da wa ake magana suna ke magana kenan wa yara faɗa da maganar zagin su a gaban mai gida to matsala ce don iya kaiwa ga migiran ya ce fa'in na zalika ƙadiyuzi wannan yin zagin ɗiyan shi a gaban shi yana cutar da shi alhali war rasulu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sarasa yana cewa la tuzi mar'atu zawjaha fi duniya ba wata mata da za ta cutar da mijinta a cikin mata na duniya in ta cutar da mijinta a nan duniya duk lokacin da ta cutar da shi illa qalat zawjatu min al-hur al-ain sai matan wannan miji mai imani kenan Allah zai gwada wa matan shi na aljanna da Allah ya bashi zai gwada musu gashi an cutar da wannan bawa nashi wayannan mata na hur al-ain za su ce wannan mata mai cutar mai imani la tuzi qatalakillah kada ki cutar da shi Allah tsina miki albarka kin a yi hankali mata ku yi hankali da cutar da bawan Allah don dai kun bashi abin hannun shi kawai bawan Allah ne gashi nan don dai ba na ba abin mallaka har gallaza mishi to idan kika cutar da mijinki mai imani kira kin asa abin mana magana sai matan shi na hurul in sun ki wannan addu'a kake cutar da shi qatalatin la Allah la'ance ki fa innama da uquda khilu indaki wannan wadama dan zamani mana daman shige ne mai shige daman ba nan ba ne ba zuwa ne kenan zaman jiran zaman jira ne yake a wajen ki ba eh zaman jira ne yake ba dan ba mana ba dan duniya bane eh ba dan duniya bane ba nan bane ba zaman jira ne kuma yushik an yufarqaka ilaina kuma ya kusa rabuwa da ke kenan zai bar ki zo wajen mu Allah ba mu tamu da rai ya ce wa min haƙƙin zauja ala zaujati an tursuna mu'amala da walidai wa aqaribihi fama ahsanat ila zawjiha man asat ila walidai wa aqaribihi shi ma'ana fama ahsanat ila zawjiha man asa'at ila walidai wa aqaribihi yace daga cikin haƙƙin mata akan miji haƙƙin miji akan mata wa min haƙƙin zauja ala zaujati iya daga cikin haƙƙin namiji akan matar shi an tusura mu'amala da walidai wa qaribi ta kyautata mu'amala da uwayen shi da dangin shi kata gwada ma dangin shi kyama ko ba kowa bane ba ba ta ba ruwanta da su dan ba yan wanta bane ba kata haka yace fa ma ahsanat ila zawjiha mata ba ta kyautata wa mijinta ba duk matar da man asata ila walidai wa qaribi duk matar da ta munana wa uwayen miji ko dangin miji bata kyauta mai ta ba ginin bata yi biye ga miji ba kenan haƙƙi ne kanta ta kyautata mu'amala da iyalan shi a takaici ya ce wa min haƙƙin zauji ala zaujati Allah ta muna aminu nafsaha mata talabaha iya daga cikin haƙƙin namiji akan matar shi kanta hana kanta duk lokacin da ya buƙace ta a matsayin mata da miji to kanta ci a bata shirya ba kwana da ba ya wannan magana da kaulihi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu mar'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadaban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور yace daga cikin wannan haƙƙi na namiji akan matar shi Allah tamna nafsa kar ta hana kanta mana matakala ba da lokacin da ya neme ta kar ta hana kanta ya wani magana don faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a rajul mar'atahu ila firashi dan namiji ya kira ya matar shi zuwa ga shimudin shi falam ta ati bata je ba ta ki zuwa yin haka fa ba ta gadban alai yakun ina fushi da ita la'anatan mala'ikatu hatta tusbi mala'iku za su dinga tsine mata albarka haggarin Allah ya waye dan wanzu ba ana gudun tsiniya ma ta uwaye ko ta wani malami ya shiya tsinima albarka na gaban mala'iku kuma su yi ta masu inuwa hasaye kasa abin iya da yawa can baya ana ga makaranta ma ruwaya ta allah na haushi da ita wanda ke sama da na haushi da ita komo ta nemi yadda mijin ko da yadda a yi hankali da gallazawa ko ganin wasu sun gama limaniya mana bayan da iya ko ya karkata ko ko ta san bai isa ginta ba da wani hali daban dai ta rinka gallaza mishi wasu ma kawai ta bukatu daban na duniya za su yi maka wannan barazana da cewa ka zo mana ka ƙi mata wani abu ta ce ta mata rama akwai mata masu wannan masu gama wata mu'amala ta duniya da magana ta mu'amala da bukatar mijinta to idan dai ta haka idan miji ya kiraye ki zuwa gashin huda kika ƙi zuwa ya yi hushi da haka to mala'iku na tsine miki albarka har garin Allah ya waye wannan ruwaya imam bukhari muslim akalla saroto na da kuna jis wa qala sallallahu alaihi wasallam idza da'a rajul zawjatu li hajati faltati manzon sallallahu alaihi wasallam ce idan mace mace idan mijin ta kiraye ta zuwa ga bukatar shi ta je kurin ya ce in ka ala tanur ko ta zamanto a kan murura mace tanur asali abin da kaca da ake fur na wajen furu kaca wannan abin wani gasa mai wana ko abugar burodi zirin burasa ko tana kan muru kata ci ayatar da ayatar kaza kaza kenan kira ne duk lokacin da musulma lokacin da mijinki ya bukace ki kaka ci a kina wani abu daban kurin bayar da bukata ya ce wa min haƙƙin zauji ala zaujati an takatuma sirrahu wa sirra baitihi wala tufshi min zalika shay'a iya daga cikin haƙƙin namiji akan matar shi an takatuma sirrahu wa sirra baitihi tari asirin mijinta nashi da ya shafe shi haka asirin gidan shi wala tufshi min zalika shay'a kata boye kata bayanan da komi daga cikin asirin mijinta ne ko na gidanta wa min akhtar al asrar allati tatahawalu an nisa bi ida'atiha asrar al firash wa ma yakunu bayna al zawjayn fi yace iya da cikin mai khadarin asirin wanda mata ke renawa suna yin shi ka aka ba suna yada shi asirin mace tsakaninta da miji na shimfiɗa da irin abin da suke na mu'amala ta arbi ragaya golorinta وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النبي هنا هكا kuma domin mata wannan asal ɗabi'a wasu magana ko gore ta ce ko gore ki kun ba inda mata suka yi wannan haɗarin balle a lokacin da miji ya mata kishiya za ka gada ya mata kishiya ba ta wani ko kaɗan kara ko yi mistir da iya wasu biyu ne komi lafiya lau amma da yawa na halin mata ne da yawa iya mata kishiya shi kenan ta buɗe wuta abinda ma ba a sani ba a gidan wallahi ya sani mata jewa kaski to kadari ne wallahi ba ki da uzuri a wajen Allah da ya miki shi tuna sirrin shi da sirrin gidan shi da ya miki shi wallahi gaskiya ya san abu da yawa da ke halakar da mata kullum saboda kici ke halaka gibi ba ba wani da balayira ayi hankali amana ce tsakanin ke da shi wani magana kishiya daban magana sirrin shi haramun yake bayyana wanda mata mana hata za su yi nasiha ta kishiya kakka sa ke bayanar da sirrin gidan gida ke ri ya ce za a yi damu kishiya yanzu ba sirrin ta yi wa wanda iya cikin fitina ta mata kan haka allah shi su gaba da mu gaba da yace fa wa qad naha annabi sallallahu alaihi wasallam an zalik haƙiƙa manzon ya hana yin haka yace fa an asma ya karuwa da imam hakim ya roto haka alwani cikin adabu zafaf albani ya tabbatar da abubuwa ne ya ce waƙada na hannabi sallallahu alaihi wasallam an zalik annabi hana yin haka fa'an asma bin tezid radiyallahu anha annaha kanat inda annabi sallallahu alaihi wasallam wa rijal wa nisa qu'ud faqalat faqal faqal la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون فقال فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك كمثل الشيطان الشيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون آه نبي صلى الله عليه وسلم a sama a ciki ba labarin zai ta ce tana wajen amince salama da maza da mata a zamne an yi ana zamne ana jin kanan ana jin darasi kenan suna zamna a wajen shi sai ya ce musu la'alla rajulan ya kulu ma fa'ala bi ahli yakan yi a samu namiji ko akan samu namiji wanda yake bayyanar da abin da yake tare da iyalan shi ko kuma wala'alla mar'atan tukhru bima fa'at ma zawjiha kuma yakan a sami ita ma matar wacce take bayyanar da asirin da suke tsakaninta da mijinta aka saka haka ko ta ce fa'aran malqawm sai mutane suka yi gum akan jaro bakala ita asmanu kala ba ta ce fa qultu sai nace eh wallahi kasa iya lalaci ma kan eh ne mana guda ce kuma ta ce ina rantse da Allah ya rasulallah hakan yakan wakana innahunna la yaf'an lalle su mata sakan haka suna haka wa innahum la yaf'alu su ma maza suna yi kenan kowa na yi kenan ana ɗauka abu ne mai sauki to ga abin da ya zo kan shi sai jin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala tafa'alu to kan kuna yi da yanzu kaku ƙara yi kaku ƙara yin haka yake buga musu misalin da munin abu ci fa'innama masalu zalika misalin yin haka mutum zaga waɗin abin da yake na mu'amala balle ta kwanciya da iyalan shi ga matsala shaidan na ke shaidan ta fitsarin kamar misalin shaidani ne da shaidaniya suka gamu a titi akan titi fagashiha ya kwanta da ita akan titi wannan su yanzu kowa iya kallo haka kuke don zai zai tona asirin shi da mata shi na kwanciya kamar ka zo kan titi ka kwanta da mace halin da ke da abin da aka yi abai wazo kuke zai ga mutane da mawuta don akan samu hali ne na mutane maza da mata to duk mai haka a da idan da bai sani ba ya ji tsoron allah ya fasa gana kenan allah shirin da ya ce wa min haƙƙin zauja ala zaujati أن تحرص عليه وتحافظ على الحياة معه ولا تسأله الطلاق من غير سبب yace iya daga cikin haƙƙin namiji akan mata an ta halisa alai wato hafiza ala hayata ma ta rinka kwaɗan kiyaye rayuwa tare da mijinta ta rinka so tana kiyaye duk abin zai kawo matsala na rayuwa tare da mijinta kuma wala tas'alhu talaq kata tambaye miji saki amma ya ce ai min ghairi sabab inda ba sababin komi yakan akwai cutarwa akwai gallazawa an nemi an yi an yi a gyara ba ta gyara wanda ba amma haka kurin ko ta tsanka wani ko ta ga abin da ke shi zai hawa ragewa kuna da ban kurin ta ce mata saki irin wani shafi ta ba sabu kar ta nemi mijinta sake ta ba tare da sababi ba na shar'a kenan shi ma dai kamar da ya saba dai ya kawo madogara hadisi wanda abu dawo turmuzi aka ibn majah su rahoto da hadisi ya ce an sauban an sauban radiyallahu an ƙar قال صلى الله عليه وسلم أيما مرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة kaji abin babban tauba da ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayu ma manatin sa'at zawjaha at-talaq duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta duk matar ta nemi saki a wajen mijinta min gairi ma ba su ba tare da wani aibu ba wanda ya sa ta nemi sakin fa haramun alaiha ra'ihatul janna ba janna ba kamshin ma yace ba ta samu ko kamshin aljanna ba ta samu ya ce wata ruwaya wadda ina ga ibn maja haka tirmizi ya rubuto da hadisin ya ce wa ƙada sallallahu alaihi wasallam al-muqtali'at hunna al-munafiqat mata masu neman saki kiran ba dalili masu neman hul'i ba kudin gaske na ma ba ta sababi ba su ne munafikai gangariya hunna al-munafiqat yanzu ya kawo ƙarshen zano maka haƙoƙi na namiji akan mata ya jero haƙƙi sha biyar ya ce haɗi hiye haƙoƙin rijal ala nisa wa'annan su ne haƙoƙi na maza da allah ya ɗora wa maza akan matansu da haka fa'ala man aradata sa'adatar zaujiya sun ma sa'adatar abadiyya أن تجتهد في القيام بحق زوجها عليها وأن تبد الطرف عن تقصير زوجها في حقها فإنه بذلك تدوم المودة والرحمة وتصلح البيوت ويصلح المجتمع بسلعها yace hadi ya ishara game da abin da muka ambato na haƙoƙi na wanda kan mata hi huququr rijal ala nisa wannan sune haƙoƙi na maza da Allah ɗora wa mata fa'ala man aradatu sa'adatu zawjiha an ɗora ma duk wadda matar da take neman samun sa'ada kyakkyawar rayuwa ta arme zaman gida lahiyayye thumma sa'adatul abadiyya kuma bayan tana neman rayuwa a nan duniya kyakkyawar rayuwa a gidanta kuma tana neman rayuwa ta kyakkyawa ta hal abada ta lahira kenan duka wannan biyun in tana son haka an ta shahida fil qiyam bi haqqi zawjiha alaiha ta yi kokari bakin iyawarta wajen kulawa da ba da haƙƙi da yake kanta namiji in dai ana son gida lahiyayyen gida kyakkyawar rayuwa gida mai nutsuwa to ta kula da hidimar ta kula da haƙƙin mijinta da yake kanta وأن تغض الطرف عن تقصير زوجها كما تريه إدانتا تكود كي جمد وتأن قصد أقسام cikin haƙoƙi da muka ambata baya na mace akan na namiji to kata ce a san fursan kamar a can shi ma namiji an mai bayani baya an faɗi haƙƙi da Allah ɗora mishi ya ɗora wa matar shi to an ce shi ma kai ce ya ba shi ɗari saman ɗari a'a akwai mutum-mutum ne a sake ta mutum tara na biyu cika goma kenan kowa dai bangaren shi ya yi kokarin kau da kai game da ɗan na ƙasa da aka samu na wani bangaren haƙƙe shi kai ce ɗari saman ɗari ya biya shi kaɗan aka amince sai bala'i fa'innahu bizalik wannan ta yin haka ta ba da ƙoƙarin himmar ba da haƙƙi da kawo da kai da haka ne ta dunu almuwaddatu wal rahama ake samun soyayya da tausayawa da Allah ya ambata da Allah ya bayyana kuma muwaddatu wal rahama da Allah sa wannan shine ake samun dawamar wannan soyayya da tausayawa sai da kawo da kai kai bakin kokarin ka abinda ba a baka maka kawo da kai wa tusalihu bil kuma da haka gidaje ke gyaruwa wa yusalihu al mujtama' bi salahiya haka kuma al'umma take gyaruwa da gyaran gidajen mutane don an sani mafi yawa lalace na tarbiyya na ɗiya yakan lalace daga gida misali gidan imma a watse wannan mata ta bar gidanta shi miji ya ta yi aiki ko ta kasuwa wadda aka kawo ba za ta iya ba domin akwai matsala aka ce rikon wakinta rikon mai haƙuri yakan yi wannan yaro jikiri ne wannan uwa ta gida tana kallon wannan yaro ta bige shi a ce dan ba uwar shi bace kuma ta kyale ya lalace kai baka nan akan samu haka kuma kan samu su kuma su uwayen mata azzalume ne za su rikita yara su ba shi tsoro yadda bai iya hudun cutarwa ma da ake mishi su yi turdu zai a tada ma yaro hankali bai nutsuwa kai kawo da kata nema abinci yaro cikin matsala to wannan aka samu dai abu da yawa wani ma bar dune wani shi wani ya tsere balle mata aka samu da yawa karuwai da yawa ta wannan hanya da 'yan duniya da yawa ta wannan hanya kurin matsala ta cikin gida ko ku iya kallon yadda a gidan inda uban yake wa uwar na wulakanci inda yake cin mutuncinta iya kallo wani abu iya sayar da sai more an san da yawa ba da yawa ya kasancewa na kenan gyaran gida gyaran al'umma na takace Allah taimake mu da gyaran gida bayan haka sai ke cewa wa alal ummahat an ya'lamna an ya'lamna أن من الواجب عليهن أن يبصرن بناتهن بحقوق أزواجهن وأن تذكر كل أم بنتها بهذه الحقوق قبل زفافها yace an ɗora ma wajibi ne akan uwaye mata wajibi ne akan uwaye mata su sanar da ɗiyansu mata cewa dole ne a kanki mana dole ne a kansu su gwada a hili karara su karanta da ɗinsu haƙƙin maza da yake kansu saɓanin al'ada mata mata da da ake zauwa in za a kai mata gidan mijinta a turo ta tsohuwa ko kaka ko ta tsohuwa anguwa zaka mata nasihohi miji ba ɗan goyo ba ne eh miji goma ba goma ba ne ba eh kake rarraba ki da danginki kai ba ki raba miki zumunci eh kake raba akan wata akan biki ya tsada da miji ya sake ta kuma ayyuka gaba daya to wannan aka samu irin wannan tsahi bale al'ada ta jahiliya haka suke wa mata to ba haka kamata ba yace wa antu zakkira kullu ummi bintaha bi hadhihi alqub mace ku yi kokarin tunatar da duk wata kowace mace take ko ta mace ta tunatar da diyarta kayan a kai ta gidan miji a gaya mata haƙƙin miji kuyin haka shi ne sunnata sun sa salafa radiyar anhu kuyin haka shi ne sunna ta magabata na ƙwarai allah yarda da su haka ce sunnar magabata na ƙwarai waɗiyansu kudu ba waɗiyansu nasiha kayan zuwa gidan maza su san da matsayin inda za su ya ce faƙad haɗaba amur bin hajar malikin da umu iyas bin ta'afi a shaibani falamma hannu zifafuwa ilai khallat biha umuha umamata bin haris wannan shamur bin hajar shugaban kusaki na kinda da ya nemi arman umu iyas bin ta'afi a shaibani ya babban gida ya manya da aka yi ya nemi armanta kuma faɗan ma hana zifafuwa da lokacin kai ta gida ya yi shi faɗan ma hana zifafuwa ilai lokacin da kai amarya ya yi gidan rangu hallata biya umuwa umamata bintul haris sai uwarta umama ta keɓance da ɗiyarta ka'anan ya ɗaukar darasi ne ga mata masu waccan al'ada mummuna wanzu a samu mace a tusa mata kai tun kayan aka ta gidan miji an raba arman me ya raba armi an sa mata kurin miji ka ta yarda ka ta yarda ya rena ta ka ta yarda ta bashi fuska wannan wanka ce mu kwanan yake gama labarin wasu mata da kunnen shi iya ji ko ba gana ka ba wai wata gorarsa ce an ta arme sai ta je unguwa ɗin amarya ta jima da ta zo miji yake faɗa ina ta je kaza kaza kaza kaza su ta kin ji banza ko za ta samu kunya ko yo ci yo kai sai suka ku wuce ka san gaba wani ta gawashi ta wani ka san ta gawashi wuce mata wani to shi daga ina ki ba ta sai bari mutan daga ina ki wani wani ta shi daga ina ki dare ita zai tambaye ta daga ina take ya kawo ta faɗa za ta sa a raina mata shi ne jinsu har zuwa na da samar mace zama kina miji kina miji ba kuyi mani kuma wai da ita kai ma za ka wata ka je yawon ka ita ma mutum tana da ita me zai rata yadda suna sana za ciye mata mutunci ana zagin ta wata tsaya ta kyale mutum ya mata fada da zuwa unguwa sai ta yi darewa unguwa ta ce ta yi dare waya magana ko shine waya ce alban zai ta suna me zai za ka kyale shi ita ma ta bi magana suna nan wani suna nan ne gungurori suna nan cikin al'umma ya ce kinan nan ga yadda uwa ya kamata ta waɗiya wannan baiwar Allah mama fit haris fa'ausata wasiyatan bayyanat fiya usatul hayatul zawjiya a sa'ida wama yajibu alaiha da zawjiha wannan uwa ta yi wasiya irin wasiya wadda ya kamata a yi wasiyar da take bayyanar da tushen rayuwa ta arme kyakkyawar rayuwa ta arme a cikin wasiyarta za mu ji haka ƙwarai wasiyar da ta yi tana kawa tushen kyakkyawar rayuwa ta arme da irin abin da yake wajaba ga miji ga abin da yake wajaba a kan mata don haƙƙin mijinta faƙalar ga abin da take cewa ayi bunayya ya ɗiyata wannan uwa ce da ɗaya ya kamata a keɓance a irin wanda sirri ta ce ɗiyata inda da wasiyata lautulika da fadal adabin da tarakatu zalika alaki lakina ta zakiratun lilgafi wa ma'unatun lil'aƙil ta ce ɗiyata inda har wasiya lautulika da fadal adabin inda ana barin wasiya don ladabi da aka maɗiya a ce ladabin da aka mata mana ba ya yi ta yi makaranta an karantar da ita inda haka karantar da ita wasiya ladabin gida yana wadata ga wasiya ga iya mace to da tarakatu zalika da da ba miki ba don iya ce wadda aka ma iyaka tarbiya eh an tarbiyata da kyau amma duk da haka bai hana mata ba ta ce lakin na eh amma wannan kenan za a yi ita yin wasiya matsayin ta zake da gafil mutum kan yi gafara kan wani abu sai a faɗakar da shi akwai faɗakarwa ga wanda ya rabkana wa mummunatar al'akali kuma za ta taimaka wa mai hankali ya ƙari da abin da yake ciki ta ce walau an na mar'atan istakanat an zauji lagina abawaiha wa shiddat hajjatihi ma ilaiha kunti aganan nasi an ta ce diyata inda har walau an na mar'atan istakarata an zauji inda har mace diya inda diya mace za ta wadatu a kan miji a ce mace ba ta bukatar miji da gina a bayoha don wadata uwayenta inda zai yi a ce mace don wata masu hali ne mawadata ne wadatar uwaye inda za ta sa diya mace ba za ta bukatar miji ba to ke da na biki bukatar miji inda hajjar wadata za ta sa mace take bukatar miji to ke da biki bukatar miji don uwayenta masu abin ne eh gida ne akwai abin ina wadata ba ta wace ba inda har wadata za ta sa mace ta wadatar miji don uwayenta masu wadata ne wa shiddar ta halitta ma ne kuma da yadda uwayenta suke santa suke bukatar ta inda wannan abin wadatar miji da san uwaye ga iya inda zai sa iya mace ta fasa bukatar miji ke da mana biki bukatar miji ta ce walakin nan nisa lirijali kulikana walahunna kulikar rijal amma lamarin yadda yake su mata dama an halicci mata da maza eh walakin nan nisa lirijali kulikana ta ce amma dama mata dama maza dan mata aka yi su su ma walahunna kulukar rijal su ma kenan daman mata don maza aka yi su kuma su ma matan don maza aka yi su kenan maza mata don maza aka yi su kuma su ma a mata don maza aka yi su kuma su ma mazan da mata aka yi su shi ne wallakin da nisa lirijal da kulukina amma daman mata don maza aka halice su walahunna kulukar rijal daman dan mata aka halitta maza dan mata aka halitta maza inda kowa na kowa ne kowa abokin rawar juna ne kenan kuwa tun da haka ne abin iya bukatar kyakkyawar gane juna tun da kowa bai wadata da kowa ba wanda zai ce bai bukatar dan uwan shi kowane lahiyayye namiji lahiyayye mace lahiyayya dole wani da bukatar kowa cikin su kenan abokan rayuwa ne na kunta kuma don haka ta ce ayi bunayya wanda ta ce wasiya ta iya mata kamata su waɗiyansu ba wasiya ba ki yi ƙoƙarin tara na kanki ki yi na kanki Allah kuma masu wannan matsalin wasiya wanda na kanta tun daga an kawo an kawo rigima an kawo mata sata tun daga an kawo sata yi sata a hara da kudin sai sai ne kari a hara da zuwa da jumuji sun suka sata jumuji to an ce ki da kanki ke da kurin kurin ma mata kurin gidan miji kurin gidan tara kudi ne sa ta da shi kurin ya ta da shi dole ta da shi dole da kudin sai sai da kudin na arjun ma abu yanzu dai ga bikin zango ga biki ga wane ne abin da Allah kiyaye to haka suke dauka wasu matan to haka kamata a karantar da iya ba haka bane ba yace tace aibu na yake diyata dukkanin ita umama bint haris take cewa diyata yasba tace innaki faridati jaw alladhi minhu kharajti to diyata daga yau ha zaki bar wani yanayi da kika rayu a cikin shi zaki rayu zaki huta daga yanayin da kika saba a ciki wa khallafti al-ush alladhi fihi darajti kuma kin bar ɗan ɗakin da kika saba rayuwa a ciki ɗan kewayenki da kike rayuwa kamar yadda ke tsuntsuwa ɗayan zaga kewayenki da kika saba rayuwa a ciki kin bar shi kin bar yadda kika saba a ciki yanayin uwa da uba cikin fami da ɗan ɗakin da can da aka mata ɗan gehe kin bar wannan yanayin zuwa kin bar shi ila wakarin da muta arfi zuwa wani wuri wani ɗaki wata wata matara wanda biki san ba abin da ke cikin wancan wuri biki san ba abin da ke cikin wancan wuri wa karinin lamta alfi da sabon abokin zama wanda ba ku saba da juna ba kasan kullum maganar zama arne daban da maganar zama na waje idan namiji na san mace kuma tana san namiji kowa zai ɓoye abin da yake mugu na shi nan ka fasa haka ɗabi'a ta mutu a kan mutane masu cewa a kakka almai da wuri ya an saba da juna ya kun saba an kai an mutu an dawo ka sanar da halinka ka di masu wannan rayuwa a sana abu daga ture da yawan sayan bariki ana waya goya an ji na soyayya nawa ake soyayya shekara shekaru ana armi ba a shekarewa da yawa kwanan nan jiya ne na karanta wani abu na abun europe ana kama magana ne makar ainihin europe daga ciki akwai wani abun namiji zai tsaya da shekara biyar har goma su yi aka bincika me yake kawo haka ana zaman shekaru ana soyayya amma daga an yi ba shekara watsi da aka bincika me ya kawo haka suka ce a kowa don a yi wannan arme kadda ya wasa kowa sai ɓoye mugun halin shi ya a zama na wuce ta ɓoye nata ka ɓoye naka don kowa so yake a yi arme to ana arme shi kenan komai haza ya bayyana kowa ya bayyana shi to zama bai ba kenan ba wani zaman dogon gira bace ba dogon soya ta ka zama arme na abada a ba shi ba ne ba ya ce za ki ta yi abokin zaman da biki saba zama da shi ba fa'asaba bi milkihi alaiki rakiban wa malika za a waye gari yanzu wannan abokin zama sabo kina ƙarƙashin mulkin shi shi zai rika kwantaronak iya kula da shigarki da kutarki kamar zaman mai mulki shi ne mulkin ya koma a hannun shi wannan abokin zama naki a kai don haka fakuni lahu amatan yakun laki abdan washika in kina son kyakkyawar rayuwa kenan ki zaman tome wannan miji naki ki zaman tome zaman baiwa kaman baiwa da mai gidanta biyayya ba sabawa ke kuma idan kika yi hakan yakun laki abdan washika sai zai mutum miki bawa shi kuma kamar zaman bawa makusanci mana wanda zai kula da hidimanki kamar da bawa yadda yake da mai gidan shi kina nan kowa zai tausaya ma dan wanshi kowa zai aka zama dan wanshi amma da sharadin in ke kin mushi in kin saddaka me yake ce a Hausa maza bayan mata ya kawo ne ba ka je nan kawo ni ka dawo ka yi bulagu kana zuwa duka kawo tana zamane a kwanci shi aka ce mutane in ba lalaci ba rashin godiya ta al'umma yadda musulunci ya ba mace kima ya dirita ta ya hutar ta ita kina kwance ba gudu ba ta aiki aka ce kuran ya je ya yi dako ya yi noma ya kiwo ya je bulaguro ya yi bulaguron wata wata nawa ya je ya kawo miki kudin ki kuran ya kawo miki mai ki sha'a ya kawo miki tare ki fesa ya kawo miki tuwo da tukudi da komi ki ci a gida lafiyar lau ta Allah kuma tuni ne wannan amma dan lalaci bature ya waye masa kai wuta ke ma ayi da ke haka ke cika yawa Allah rashin da sadiba na baya mace a musulunci mace tana kima tunani da ya kaje nan nan kusa man kokari ka ga mace mace afa tana dakon shinkawa tana dakon su ne da ku a jama'a ta take da wallahi ka take nan maki ruwana shine mutuncin shine aka tawo a gaban gudu ta yi dako suna abu a fara ita ce a kanci ko mai gani ba ta masu kun suna ce ko mai mace ne ke an ba a karama ki wani ya ban labarin wata sanar da wata algerian ce suke magana da wani algerian da wata baturiya sai ke gaya mata tsarin su da suke na sanar da musulunci ta ce wallahi ina ga murar abin sinawa ta wani ta ce wallahi ita yadda a yi hudu labarin addinin su in haka za a yi in ya alme ta amma kuma zai haka na addinin su ce wallahi za ta bar aiki alhalin doktor ce ta ce wallahi zan bar aiki zamna tare da kai ni ne da zaka wahala duniya komai dauke miki komai ya dauke miki komai shi da shi ya zuwa shi ya komai shi ana musulunci ya ba mata kima ko sun Allah ba su gani ba su auto su kullum kai ka wuta ta wuto ya ta mar ka wutawa eh kuma kana masa masa bacin sai ne kare mu ta ta ta ta gana kida ita ta wuta sai nisa gara rana ta ka dawo ba ta tabbata ba ta iso ba ba ta so gidan ba da kai da yara kuna jira haka ba zai rashi a wakar wannan washin ci banzuwa shi ne cika banza idan wanda shi ne ban damuna wannan shi ne rawa ci gaba kowa ya zaba gida Allah ne abu ina tunanin wallahi ina tunanin iya masu wa gaba suna matsala wallahi Allah ɗaya mu a gaba saboda abin da kowace ta wata kowace ce wata ta yaki to wanda kula da yaran wanda kula da yaran ki tuna ke ina uwa ki ta miki tarbiyya ta kula da ke ta miki komi tana tare da ke ki tuna ta kai da babu ta maka ko ta maka a yanzu ke miki mazan kyau babu ba ya ta wata ba da ya mai toto wata yawa yawo eh yawa yawo ya taka da tarbiya ya zai daya tarbiya ta wata tun da sahaye yaran ya bacin sahaye ta wuta ya bacin sahaye ganta ba ga iya bacin ta wuta ta dawo da rana ta gaji ta Allah ta tsala da ta ci tuwo ta koma na rayuwar ta ganta in dare ta dawo inda makarama a sanci tana fi preparation Allah tana haka haka suke tana preparation kai ma ba ta kai ma zaba kai ma ba kai ba kai ba ba yaro ubun shi ma ya ta kare ubun ma ya ta kare an preparation gina ya ta kare to haɗin wani cire yawan zuwa a koma kurin ko ba kurin aiki ba mu gidan su ɗin wasu kuradiya Allah na ji wata daga bakin tauran ganin abin da suke wani abin da damu suke kun jaraba cewa abin da damu suke jaraba ce kurin wannan abin da damu suke ta ta mana wata ta ta wallahi ni a sayan ta amma diya na ban da kula su ne uban ya dauko wasu mu shirya musu sai ni wata kira nake kace in na dawo ni ma farfasan ka ta ishe ni Allah ka tace ta ta ishe ta bari ko ga diya da cikin zama ta mata musu to ina su ba magana ba karatu ma mata musu diya daban an sa a weekend an ba biki eh an ba biki za ka tare da su a wuni guda gari an ba biki shi ma inda biki bisa garin ta ta wuce biki a wuke wani ashirin a wuke da kewa a wuke haka iya za su zama yadda kun kuka ka tsaye mu za su ina muka samu tarbiyya ta kowaye muka more kowaye su sun more ɗayan baya amma an waye wa shi ne ci gaba kullum ta hau ta hau wunti ta yawo shi ke zakari kun ta wundi wundi ta wundi ta kai wata ta ba ta kare ba ta barewa kudin ko kuma rawa daga shirin cigaba haka uwata ta mata wahala ta tabi ta ta wuta ta ɗauko ɗin ta kai ma uwata uwata kuma irin haka suke ba ke ta wahala da ke ba ta gaji ba ta tsuwa ki ba ta huta ki bar ta ba ke kin je kin kama ta raino kin tsaye dan zuwa irin da yawa ta uwaye da da ke ta kare da ke kin kama ta iya biyu ya uku yake ta kawo ta ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya mace ɗaya bakwai lafiya ta gaji ta ƙari aiwa kuma gayo ni na jikoki da ta tafi raino za a gina ko wacce ta kanata haka ce raiwa wace da mai kyau ba Allah shaidan mu duniya kuna duniya kuna sa gaba wannan ya ce sai take cewa wa hafizi lahu khisala ashar ki kiyaye wa mijinki halaye guda goma in za ta gano urban da duka urban da sai gaba da in za ta zano mata abu guda goma ta ce wa hafazi lahu khisal ashar ki kiyaye wa mijinki hali guda goma yakun laki zukhran zai zaman to miki mai zukhur abinda za ka aije dan ko ta kwana abin zai amfane ka in ma duniya in ma lahira shi zukhran ki me kiyaye mai wani abun guda goma zai zaman to miki mai amfani amma al'ula wa saniya hali a cikin goma za ta gaya mata hali na farko da na biyu falkhushu'u lahu bil qana'a ki zamanto mai kaskantar da kai gaban miji mai dangana da abin da miji ya kawo eh ki dangana da abin da mijinki ya kawo alhamdulillah a saka asa albarka eh alhamdulillah asa albarka mai gida na gode a saka ɗaya ne ba ya kakin ce wannan shi ne an harare ka an jinta wannan abin haka ba wannan saka ba wa husnul sam'i lahu wa ta'a da kyakkyawan shurara abin da iyan ginan iyan ce magana ki tsaya ki shurare shi kuma ki zamanto mai biyayya gare shi wannan su ne abin biyu wa amma thalithatu war rabi'a hali na uku da na hudu fatafaqqud limawdi ainihi da mawadi ainihi wa an fihi ki rinka lura da idan mijinki da hancin hancin mijinki mai ma'ana ke ne fala ta kawo ainihu minki alaƙabi kake yarda mijinki wani abu mara kyau a jikinki ganki cikin kasamta wani abu da wani wani da kake wani kucaka wani gajagal gajagal haka ba ba ba kima eh kake haka kake yarda ke kullum ki zama cikin tsari cikin kake mijinki da kake wata mugun shiga eh ki hankali da idan mijinki kai ga wani mugu a bakin ki eh wala shubba minki illa tabari kake yarda miji sai kake nuki da wani wari warin gwadala warin wani ayyuka aji har kina wari kake yarda eh ina kaga akwai magana jin hankali aiki da turare da wanka eh kake da mutum ke domin kamshi ya huta shawa wari ya huta shawa wani su da kenan abu na uku da na hudu kenan kulawa da idan mijinki kai ga mugun abu hancin shi kai shaƙi mugun abu a tare da ke abin ta gamta kenan ta ce wa ammal khamisatu wa sadisa amma abu na biyar da na shidda shi na shi na kanta a fatafakud ne wakata manami wa ta'ami fa inna tawatur ju malhabatun wa targisu nom makadabatun ta ce abu na biyar da na shidda fatafakud da wakata manami wa ta'ami kirka lura da lokacin barcin shi iya bukatar barci ka tare da kai tare ki hana ta barci in ya zo barci kai sai barcin shi iya son huta ne in ya jin yunwa ki gurin ka abinci eh ki ka abu kaje bace da yunwa na mai dogo hira yace fa inna tawatur ju manhabata domin yunwa tashi hankalin yunwa iya sa mutum ya hau inda da ne kike magana ya fusata yanzu ya hushi eh ki hankali yunwa tana sa fushi ɗan da kima magana magana cewa mai daɗi ma ya ciga kima magana kirkirin kima magana mai daɗi ma amma zai hau tana sa mutum ya hau yunwa watan gisin nan maka tabbatar haka shi ma karancin barci mutum ya wuce san barci huta an hana shi iya ma ya zo wani jaza kai mata wani jajen ma ya so ya barci ana kai mata sabon darura to rikin barci ya sa mutum ya wuce wuri kenan ki hankali in kin ga iya bukatar barci ba shi huta in kin gashi da yunwa ka abinci magana kenan wa amma sabi'atu wa thamina hali na bakwai da na takwas fal'itarasu bi maliki wal ir'a ala hashami wa iyali ki tsare dukiya shi kake mai bata mai dukiya kake zama mai bata dukiya eh kuma ki zama to wal ir'a ala hashami wa iyali ki kuma to mai kulawa da ƴan gidan shi babban shi da iyalan shi ki kula da iyalan shi da kyau wa malakul amr fil mal husn taqdir wa fil iyal husn tadbir makamal al'amari akan bangaren dukiya kyakkyawan ki ki jere su kyakkyawa ki kula ki tattalin dukiya dukiya ne abinci ne mai ne duk abu na rayuwar gida zama to mai tattalin shi ki kula kaki banna kuma kake a kina a kyauta dai jagorancin dukiya ya ce ɓangaren iyali kuwa a yi kyakkyawar kulawa da yara da bare da san na ta kyakkyawar mu'amala da su wa'amma tasi'atu wal ashira amma hali na tara da na goma fala ta asina lahu amara kai ce ki kikiya kake saba wa umarnin mijinki mataka ba san Allah bane ba can ba mai tace wala tushina lahu sirran kake tona asirin mijinki fa innaki in khalafta amrahu aw gharta sadarahu idan domin idan yace idan kika saba ma yace ki kika kiya iya sa kirjin shi hau yakan yi gushi shi kuma hushi an san da yake saka wa in afshata sirrahu lam ta'mun qadarahu idan kika tona asirin shi to fa baki an amincewa mana shi ma yau da leki tunda ke da jiba babu amana kenan ke ma zai iya miki da fitar mana zai abinki summa iyyaki wal farha bayna yadayi in kana mahmuman ina miki kashe kuma da yin walwala a gaban miji lokacin da yake cikin wata damuwa ki rika walwala a gaban shi kina ji kina walwala shi kuma cikin matsala kai ki hankali ki hankali da walwala a gaban miji iya cikin matsala kuma wala ka'abata bayna yadihi in kana masaruran kuma lokacin da samu abu na jin daɗi a kan kina murna kan kin ga muska ta matsala ce in iya fara'a ke fara'a ke ma ki kuma mun kika abun amma amma kin jin dadi kin shi ma jin dadin wannan shi yake kawo kyakkyawar mu'amala tsakanin mace da miji wannan wasiya goma ita ce wannan baiwar Allah ta madiyarta a lokacin zuwa gidan miji dangana da kaɗan shurare kyakkyawan shurare da yin da'a ga abin da aka ji da kulawa da idan shi kai ga mugun abu hanci shi kai ji mugun abu abu na shidda kulawa da lokacin barci shi da abinci shi domin yunwa tana kawo kushi haka rashin barci iya kawo kushi shi ma da kiyaye dukiye shi da kula da iyalan shi da kyakkyawan kula da dukiye shi da iyalan shi da rashin saba ma umarnin shi kuma ka a tona asirin shi kuma da ka'arin ka fara'a a lokacin da yake damuwa kuma ka yi damuwa a lokacin da yake cikin farin ciki wani shi ne wasu wani baiwar Allah ga diyarta sai ɗan kaɗan wanda duk cikin nan da na kawo na abdullahi bin ja'far bin abi talib ɗan wasu yadda na wannan ɗarka sai na shi ma zai ma ɗiye shi arme ga wasiyar da ya mata iyaki wal ghira fa'inaha miftahu talaq yata ina miki kashe da zahin kishi ki hankali zahin kishi kowa ce kilan bude kofa saki ne wa in kina gwada zahin kishi za su kiki eh kofa kilan bude kofa saki ne wa iyaki wa kasartar atak fa'ina yusuf ba kaza ina miki kashe da yawan rarauka kai kaza ba kai kaza ba yau kai kaza kun rarauka ita kun tsiri ne bata ba hutawa ba ka ayyanta ai magana ki yi hankali da yawan rarauka yawan neman kaza ba ba kaza ba eh ki yi hankali da yawan rarauka yin haka iya sa kyamice ki mana tsare ki alayki bil kuhul fa inna azin zina ina miki kulawa ki kula da sakwalli falli iya cikin ado miki kyawun abu wa ta yabu tib kuma abin da ya kona turare abin da ya turare kona turare kamshi wanka ruwa kaji shiga baki kawai yawan wanka kake zama ba da dauda ya komi dauda dan dan da dauda tare mu kwasa ma ya kaji warin dauda sai zama tare ai asa gasa kai tare tare da dauda dan duk din dai akwai dauda ko da yau bai awa sai ka suna gamu a sama gasa kai tare da dauda shi ma daya cikin sahabbai abu darda abu darda shi ma ga irin wasiyar da ya maɗe shi wannan shi amma shi nan matar shi aka shi ma zai wannan ma matar shi zai wa nan miji kiwa matar shi abu darda yake cewa matar shi aka mai amarya ya ce to abin zan gaya miki idza ra'aytuni qadab faraddini wa idza ra'aytuni qadaba rajatuki wa illa lam nastata yace abin zan gaya miki in kika ga na hushi ki lallabe ni ki lallabe ni in ciki na wuce ki lallabe ni ni ma in ki lallabe ki an ba haka ba ba mu zama zama bai wa ba haka ba ne zuba to ai ana sannan su ai dan ma abin da ke damu ne ma wai a kwatanta wani ai hanyoyi ne wai wanda da samu sa'ada kyakkyawar rayuwa in ma ba haka muke ba ai fama aiki in ma ba haka muke ba to na wannan kodi a kwata mata bakin gulgudu shake ne ma eh bakin kokari ai ko kuma wannan a ran karanta da su diyan diya matan a karanta su wannan rayuwa ta armi da zama gidan armi shine gida don abu suka man al'ari ta an sa ba ce kowa da race kuma ba cewa kowa ga magana ce aka samu kullum aka samu na kwarai rayuwa kullum amma a yi kokarin yi dan ana yi aka samu rabo mai rabo ya doka wanda bai wanda bai rabo kuma dan ba da kakiyar shi kuma karshe ya kawo wannan bayani sai rihe wannan mas'ala cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wannan iya daga cikin halin bayan Allah masu imani daga cikin addu'arsu na ya karantar da mu yin addu'a irin wannan addu'a rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun ya Allah ka mana kyauta ka arzuta mu da matanmu da iyalanmu ka arzuta mu iyalai da mata wanda su mutu horin ciki gare mu don yadda a gama da addu'a eh Allah ka azta mu iyalai da matanmu ka azta mu masu faranta mana rai ne shi qurta ayu kuma waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu jagororin bayan Allah na kware amin ya rabbal alamin daga lokaci ya zo karshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته